yau biyu ga watan rabi'ul awwal hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta dubu da ɗari hudu da talatin da biyar wadda wannan rana ce daidai da hudu ga watan ɗaya na shekara ta dubu biyu da goma sha hudu ta miladiya za mu tashi darasi na casa'in da ɗaya a cikin karatunmu na al'ajiya a fikihu a masabar imam malik rahmatullahi alaihi da shi da malam mai ijiya abul hassan al-maliki allah ya ji kansu baki daya muna cikin wato babi na takwas na aure wanda mun gama da masail ɗan aure za mu bi da shi da sabon darasi a cikin wannan babi shine abbala wato bayanin hukunce-hukuncen saki sakin aure malam ya ce wa amma talaqu fa huwa ma'khudun min qawlika atlaqtu an-naqata fan talaqat idza arsaltaha min iqalin aw qayd shi ku at-talaq wato saki sakin aure ma'anarsa a larabci an ɗauko shi ne ma'khudun min qawlika an ɗauko shi ne daga faɗinka a larabci atlaqtu an-naqa na saki taguwa fan talaqat sai ta saku idan arsaltaha min iqalin aw qais idan ka sake ta daga wato da baibayi ko daure kafa wato daga da baibayi da kai mata ko kuma daure ta da kai a sawa'un da hannunka ko daura kafarka da daura kafarka kafarka da kai wannan shine asalin ma'anarsa a cikin luga abbalak a cikin luga kenan فكل ذات زوج فكل ذات فكل ذات زوج موثقة عند زوجها dukkan mace ma'abuciyar miji to ɗaurarra ce da igiyar aure a wajen mijinta fa idza faraqaha atlaqaha fi wasaqihi idan ya rabu da ita to sai ya sake ta daga wannan ɗaurin na aure wannan ɗaurin na aure in ya sake ta ma'ana wato daure ta da aka yi da igiyar aure ya sake wato ya sake ta daga wannan daurin wannan shine ma'anar abin da yasa ake ce masa falak kenan domin a larabci in aka ce falak idan ka saki dabba to haka zalika mace tamkar daure take a wajen mijinta da igiyar aure dan haka idan ya sake ta idan ya tsale ta ta tafi ya rabu da ita daga auren to sai a ce mata sai a ce fallaqaha a luga ya sake ta wannan wato yadda aka ɗauki kalmar kenan wa talaqu lughatan al-inqita' wa dhahab a lugar larabci abinda ake nufi shine saki da tafiya a saki mutum wato a saki mutum ko dabba a kare shi saki wa ilahan a wajen wa a wajen malaman fikihu kuma abinda ake nufi a zaurancen su a istilahin malaman shari'a malaman fikihu halul ismatil munaqadati bayna az-zawjayn wato shine fincewar a wannan a tsarin da aure ya tabbatar ya kulla shi da yake wato da ke tsakanin ma'aurata guda biyu fince wannan daurin da aka yi shine ake yi shine yake a larabci waɗansu malamai suna cewa hallu qaidin nikah bi lafzin makhsus wato kwancewar igiyar aure da lafazi wanda yake sananne a cikin shari'a domin sai da lafazi akwai lafazi wanda yake farihi ne a bayyane yake wajen saki akwai kuma lafazi wanda yake na kinaya ne to idan abin da za a yi da zai nuna da lafazi farihi ko kuma da lafazi wanda yake mai jirwaye da kamar wanka wanda yake nuna an kwance wannan igiya ta aure to shi ake ce saki a wajen malaman fikihu to shi saki haka Allah ya ambace shi abu ne wanda yake tabbatacce ne shi a cikin alkur'ani da sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma al'umma ta ijma'i a kansa alkur'ani har sura guda aka saukar ta saki suratul talaq suratul talaq wanda Allah ya bude wannan sura da fadin sa jalla wa ala ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa fa talliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddah ya ce wannan annabi idan kuka yi niyyar sakin mata wato da kai da mabiyanka muminai idan kuka yi niyyar sakin mata daga aure fa talliquhunna li iddatihinna to ku sake su a farkon nan da za su fara idda ku sake su kaga sai Allah Allah yake fa talliquhunna kaga kenan Allah ya shar'anta ki yake ku sake su to kuma mu'mine ba sa abu sai abinda Allah ya shar'anta mu haka zalika a Abdullahi dan Umar ya saki matarsa a nafsar ya tafi matarsa tana haila sai umar ya je ya gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa murhu fal yuraji'aha ka umarce shi ya dawo da ita thumma yumsikaha sannan ya rike ta hatta tafahu hatta tafhur har sai sarki thumma tahid ta sake wata hailar thumma tafhur sannan ta sake sarki thumma in sha'a amsakaha wa in sha'a طلقها قبل أن يم... قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله سبحانه أن تطلق لها النساء yace ka umarce shi ya sake ta ya rike ta sannan ta haila sannan ta sarki sannan ta sake haila sannan ta sarki in ta sarki na bayan haila ta biyu in ya so ya sake ta in ya so ya rike ta in ya so ya sake ta kafin zai ya sadu da ita wannan ita ce iddar da Allah ya umarni da idan za a saki mata a sake su a lokacin da za su fara wannan iddar kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta yin saki shi ma haka da yake ijma'un mal ijma'in malamai dukkanin malamai sun yi ijma'i akan cewar saki mashru'i ne an shar'anta yin saki za a iya yin saki to Allah madaukakin sarki duk abin da ya halatta yana halatta abin da ya shar'anta da abin da ya sanya shi tabbatacce a cikin shari'arsa to yana yin sa ne saboda hikima a cikin yin saki akwai hikima mai girma domin shi saki a shi aure zai iya zamantowa na lokaci dan kankani zai iya zamantowa na dindindin in aka yi kiran lokaci dan kankani mun ga cewa aure ne wanda yake ba shi da ma'ana shi sa shari'a ta hana auren mutu'a domin babu banki banki da wannan auren da auren da kuma wato zina ko dadiro to da kamata ya zamanto na dindindin ko da haka ba tunda in ma dai ya zamanto mu'akkati iyakantaccen lokaci ko kuma wanda ya kira shi da lokaci har abada har mutuwa ta raba ba za ya zamanto baina baina ba to wannan ko wanda aka ce iyakantaccen lokaci shari'a ta kace saboda haka wanda ya saura shi ne wanda yake za a yi shi ba tsingi na lokaci to shi kuma aure aka ce an yi shi babu kaidi na babu kaidi na lokaci an ɗaura ke nan babu babu kwancewa duk abin da ya faru wato ana tare kaga wannan kuwa akwai illa ko ba haka ba ya zama to karfan kafa wato karfan kafa ya zama to karfan kafa ba ka son zama da ita amma ba yadda za a yi sauri ba ka son zama da kai amma ba yadda za a yi sauri to sai aka shar'anta yin saki cewa yadda asalin auren an yi shi ne na dindindin na zama dindindin amma idan hali ya zo na yadda za a rabu to sai aka sanya hanyar da za a kawo kansansa shi ne ta hanyar saki hikimar yin saki kenan to amma da Allah ya shar'anta shi Allah ya shar'anta shi ne lihaja saboda bukata duk abin da Allah ya shar'anta to maslaharsa ta zamanto ta fi mafsadarsa maslahar gyaran da ke ciki tafi wato barnar da ke ciki to abin da yasa Allah ya halatta saki saboda akwai bukatu wato akwai maslaha a cikin yin sa don haka a ba a yin sa sai idan wannan maslaha ta samu shi yasa malamai suka kasa shi kashi kashi kamar yadda zamu gani dangane da hukuncin sa yana daga cikin abubuwan da suke da muhimmanci a cikin shari'a a kun ga Allah ya sanya sura guda aka sanya mata suna sura sura sake haka kuma Allah a cikin suratul baqara kusan rubu'i guda aka yi duk akan hukunce hukuncen saki ne sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana hadisai da dama hukunce hukuncen saki ya bayyana saki wanda yake na sunna da saki wanda yake ba na sunna ba kuma wannan lafazi da ake yi na saki lafazi ne wanda yake da girma a wajen shari'a domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ingantacce ya ce salatun jidduhun najib wa hazluhunna ji abubuwa guda uku wasa wato yin su daga wato yin wato furuci da su da gaske gaskiya wato da gaske za a ɗauke su haka furuci da su bisa wasa da wargi da izgili shi ma da gaske za a ɗauke su annikahu wa talaqu wa raja'a aure da saki da kome ko da wasa idan mutum ya zo yana hira sai ta a matarsa ta saku ban ce matarsa ta saku ba sai kawai da wasa sai ce matarsa ta saku to shi kenan matarsa ta saku saboda haka yan drama yan drama da suke yin wasan kwaikwayo sai mutum ya je a cikin wasan kwaikwayo sai ce to ai ni matata ma ta saku ina rubu matarsa ta cikin matarsa ta cikin ta cikin wasan kwaikwayo to wannan kaga wannan ya shafi ta gida tunda wannan ta cikin wasan kwaikwayo ba matarsa bace ba saura aure ba saura ka matarsa wacce take matarsa ita ce wanda yake ya wanda take ta hakika dan haka ta wasan kwaikwayo ba matarsa bace eh ai shine ma'anar jidduhun najis wa hazluhun najis babu cewa duniya babu innama al'amalu anan babu innama al'amalu kulliyati anan wada ban ji ba masan ai kuke ta gidan mata ku ko gidan ku ko ku ita ta ita ta ta abin nan kuma kan kwaikwayo ai ba ko ko ba ba matarsa bace ba daura aure ba ba matarsa bace ba daura aure ba saboda haka idan dai ya riga yake matarsa ta kafu yana nufin wai ta wajen wasan kwaikwayo to ta gida ce ita ce matarsa a shari'a ita ce ta su ba a duba miki a nan a inda yake saki a shi sa aka ce akwai lafazi lafazin mahsud da lafazin ingantacce akwai lafazi wanda yake za a ce za a tambaye shi me kake nufi kamar idan mutum ya ce matarsa to ki tafi gida nan sai a ce me kake nufi saki kake nufi ko ko ki je ki huta ko ki je a yi miki faɗa amma in kace na in kace in kace ke saku to shikenan ba a same niyyarka to haka zalika saki a haka zalika aure haka zalika aure idan waliyi yace na auren maka da matata a na auren maka da yata shi kenan aure ya yi a cika sauran shirkai kawai idan aka zo tarewa sai a ce ya bada sadaki ko ba an bata sadaki ba lokacin amma aure ya yi haka zalika an raja'a kome mutum ya saki matarsa sai ce ai na komar da ita ai na dawo da ita na yi kome shi kenan ko da ya ce da ko da a zuciyarsa da wasa yake yi inda malamalu jini ya ce da zai amfani ba nan maganar shaida wani abu ne daban ai sharaɗi ne ba rukuni ba shi sharaɗi baya wato baya warwarewa kuma bal waɗansu ma suna cewa wannan ba sharaɗi ne na wajabci ba sharaɗi ne na istisbabi akwai saɓani a cikin malamai wajen yin shaida a cikin raga na'am in ba ta san me eh eh tana da khiyar idan idan ta zaman tuta bai nemi bai nemi zaɓin ta ba tana da zaɓi tana da khiyar tana da khiyar zaɓi idan take ba ta so za a sai a warware dan mace tana domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a nemi izini idan bai nemi izinin ta ba kawai yayi ba zai mata ijbari ba a bisa sahihin magana ga bisa abin da muka rinjayen na karatu to a hatta budurwa ba a yi mata ijbari na'am to dan haka bai halatta ai wasa da shi ba Allah madaukakin sarki akan sha'anin saki ne yake wala tattakhidu ayatul lahi huzwa kada ku dauki kada ku mayar da ayoyin Allah abun wasa saki yana daga cikin abubuwan hukuncin Allah da bai halarta a mayar da shi abun wasa ba shi yasa wani mutum da yazo yace ma Abdullahi bin Mas'ud ya saki matarsa saki dubu sai ce to uku ta haramta ta a gare ka sauran 997 kuwa a udwani ne laifi ne tsakaninka da Allah a an yi kudan kucin irin wannan daga abdullahi dan abbas ko da shi mutumin ce masa ya tafi ta saki dari ya ce to banat ninka bi tara ta rabu da kai ta haramta da kai da saki uku wa sab'atun wa tis'un udwanun wa ma'siya atattakhidhu ayati llahi huzwa yace casa'in da bakwai kuwa shishigi ne da wuce gona da iri da sabo kana mayar da littafin Allah abin wasa to saboda haka bai halatta mutum wanda yake nuna kan cewa saki tunda an halatta shi saboda bukata sai sai an yi tunani kenan sai bukata ta tabbata sai an samu bukata ba abu ne wanda yake zaka ce to a takamaki dai ba takamaki dai ba dai auren ba to bari in sake cikin fushi sai a'a abu ne wanda yake bukatar nutsuwa shi yasa aka sanya masa sharuɗai da ba a yin da sai wa'annan sharuɗai sun cika kamar yadda za mu gani to yace wa hada amru ja'alahu Allah ta'ala bi aidi al-azwaji dun az-zawjat shi a shi wannan al'amari ne ne hada isharar ya tana koma ya zuwa gani saki eh shi saki amru ja'alahu Allah ta'ala bi aidi al-azwaji al'amari ne wanda Allah ya danka shi a hannun a hannun mazajen a hannun mazaje mazajen aure dole zaujati banda matan aure mace ba ta da ikon saki sai dai idan mijin nata ya danka mata ikon ya mata tamliki tana da ikon huludi amma ba ta da ikon saki ba ta saki kanta ba mu a hannun maza yake kuma akwai hikima a cikin yadda Allah ya sanya saki a hannun maza saboda wato rinjayen tunaninsu saboda rinjayen tunaninsu shi namiji a atufa wato a a a abinda yake kada hankali abinda wato yake suke sanya shi ya harzuka ya taɓa zuciyarsa baya tasiri a kansa akan tunaninsa kamar yadda yake tasiri akan mace saboda shi ya fi rujihani ya fi karfi wajen hankali kamar yadda kuma mace ta fi tasirantuwa da wato abubuwa na zuciya da suke karya zuciya ta haka mace ta fi namiji tausayi mace ta fi namiji saurin saurin fushi ta fi namiji saurin kuma a sauka daga fushi ta fi shi saurin jin daɗi ta fi shi saurin mantuwa shi ko namiji ba akasin wannan saboda Allah madaukakin sarki kowa ya ba saboda abinda kowa ya sanya shi yayi sai ya ba shi irin halin da yake zai taimake shi wajen wannan aiki kaga ita mace saboda wannan tausayin nata dan haka idan yaro dan haka idan idan yaro ya zo yana wasa da abin da zai ji masa ciwo idan uba ne sai kai ba ka ganin cewa wannan ji maka ciwo zai yi yana yana kokari ya sanya shi tare da hankalinsa ita ko uwa sai ta kwace wannan ta bashi wani abu da zai wasa da shi saboda ba ta son kukan nasa saboda tausayin sa to kaga sai sa aka sanya su su ne da tarbiyyar ya su ne da kula da yaro da tarbiyyar su yana dan kankani to Allah sai ya sanya take a hannun maza bai sanya ta a hannun mata ba saboda abu ne wanda yake bukatar a amfani da hankali a rinjayar da hukuncin hankali a bisa hukuncin a wato son zuciya kan hukunci a bisa hukuncin zuciya wanda maza sun fi mata wajen wannan ba wai an ce mata duk gaba ɗaya haka suke ba ba kuma an ce maza duk gaba ɗaya haka suke ba amma wannan shine galibi akan sami mace da ta fi waɗansu mazan wajen wannan kamar yadda akan samu waɗansu mazan da suna koma bayan waɗansu matan wajen wannan to amma Allah madaukakin shari'a tana rafi abu ne da yake shine galibi galibi maza sun fi amfani da hukuncin hankali bisa hukuncin zuciya sai dan haka sai Allah ya danka wato igiyar aure a hannunsu su ne suke da ikon sun ce ta wa huwa ala qismaini yace shi saki kashi biyu ne a nan malam ya ce an kasa kashi an kasa saki kashi biyu to malamai sun kasa shi kashi daban-daban kowa da irin yadda yake tunaninsa amma za mu tafi akan a yadda malam ya kasa shi sannan mu ishara ga sauran kashe-kashen da malamai suka yi a kansa mubahun kashi na farko shine mubahun halattacce na mubahi wanda aka halatta shi wa huwa talaqu sunna shine saki na sunna sakin da aka yi a bisa sunna fadan an batansa da wannan suna talaqu sunna ya zo daga salaf abdullahi bin mas'ud ya fassara yace talaqu sunna saki na sunna shi ne kaza ya fassara shi haka zalika an rawaito daga ibn abbas daga gare su kuma sauran malamai haka zalika daga ibn umar daga gare su sauran malamai a almajiran sahabbai su ne tabi'ai su ma suka rinka islakin wannan talaqus sunna har malaman hadisi suka su ma suka rinka a cikin tafansu suka rubuta haka abu dawud yace babu talaqus sunna at-tirmidhi shi ma yace babu talaqus sunna haka abu da haka nisa'i da ibn majah duk kowanne daga cikin su yace babu talaqus sunna shi imam al-bukhari da yake kitabu talaq sai yace wa talaqus sunna sai ya fassara shi shi ma ya faɗe su ko waɗancan sai suka kulla masa ma babu da mai suna talaqus sunna saboda haka a kira shi da talaqus sunna abu ne wanda yake ya samu tushe tun daga wato salaf magabata na kwarai sahabbai shi ne kashi na farko wa mahzur da kuma haram mahzur shi ne wanda Allah ya har wato ya haramta shi wa huwa talaqul bid'a shi ne sakin bid'a kashi na farko talaqus sunna kashi na biyu talaqul bid'a zai fassara mana a a ya fassara mana talaqul bid'a bai fassara talaqus sunna ba domin duk wanda yake ba na wato kamar cewa duk wanda yake ba na bid'a ba to na sunna ne a cikin nan akwai cuɗanya hukuncin guda biyu waɗansu malamai sukan ce saki akwai na sunna akwai na bid'a akwai kuma wanda yake tsakatsaki ba a cewa sunna ne ba a cewa bid'a ne waɗansu kuma su ce a ya ɗauki hukunce wannan ta fuskar ta'arifin ya sakin yake ta fuskar hukunci kuwa ce zai iya ɗaukar hukuncin hukuncin taklifi guda biyar kamar yadda kamar yadda aure yake wato akwai lokacin da yake zamantowa wajibi akwai lokacin da yake zamantowa mustahabbi akwai lokacin da yake zamantowa halal akwai lokacin da yake zamantowa makruhi akwai lokacin da yake zamantowa haram yaushe yake zamantowa yaushe yake zamantowa wajibi saki yana zaman tuwa wajibi lokacin da dole mutum ya yi shi dole mutum ya yi wannan saki to suna kawo misalinsa da hali biyu hali na farko wanda ya yi ila'i ila'i kamar yadda za mu gani a shi ne mutum ya ce wa matarsa na rantsu da Allah ba zan sake saduwa da ke ba to Allah ya ce lillazina yuruna min nisa'in tarabbusu arba'ati ashhur duk wanda ya yi wannan rantsuwar to sai a saurara masa wata hudu idan ya cika wata hudu to sai a ce ko dai kai kafara ko dai ka dawo da ita kai kafara akan rantsuwarka ko kuma ka sake ta bayan wata hudu wajibi ne ya sake a kowane hali matar take dole ya sake ta ko tana cikin haila dole ya sake ta saboda umarnin Allah ne للذين يولون من نسائهم تردس أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عظموا الطلاق فإن الله سميع عليم دون ذا سيد السوسي ولا نبي هل نبي شيني فكين جا واتو ما تين سلوه تكان ما أورتا سكي هكونتي دشي فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما يعني رجما في أعمالي تكان ما أورتا أكتب a samu wato wakili daga gefen miji wakili daga gefen mace je su zauna su duba kabiya cewa wannan zama fa ya gagara me za a yi in suka ce saki za a yi to wannan wajibi ne suna cewa saki za a yi wajibi ne saki ko a cikin haila take to wannan saki na wajibi kenan saki na makaruhi shi ne wanda aka yi shi babu bukata ba wata bukata babu dalili mutum kawai ya ji shi baya son matar ya ce zai sake ta tare da cewa sakin nata zai iya zamantowa akwai ɗan cutarwa zai iya zamantowa akwai matsi a gare ta duk da ba za a iya cewa cutarwa ba in cutarwa ne ya zama haramu akwai matsi akwai rashin akwai wato rashin jin daɗi a gare ta da rashin jin daɗi ga 'ya'yanta babu kuma wani dalili kamar yadda aka ce mace kada ta saki saki a kada ta nemi saki daga wajen mijinta ana zaune zaman lafiya ta ce mijinta ya sake ta har aka yi mata tahbibi a haka to shi ma miji ana zaune lafiya ya ce zai saki matarsa ba sai ta ba sa ƙaƙa kamar yadda ake faɗa shi ma wannan to wannan malamai sun yi hukunci cewa makruhi ne kun ga rabi kenan ko to hal- na uku kuma shine lokacin da fiki yake zamantowa halal fiki yana zamantowa halal idan aka yi shi saboda bukata akwai haja akwai bukata dama dalilin da yasa aka halatta shi kenan akwai bukata kamar alal misali mutum yana zaune da mata hudu da sauran karfinsa su kuma ba su da bukatun namiji shi kuma yana da sauran karfinsa yana bukatar mace shi kuma duk da baki ɗaya su zo hudu halas to sai sai ce bari ya tafi daya don ya aure wata wadda take ta har yanzu da sauran karfinta za ta iya kula da shi saboda yana jin tsoron wani abu zai iya samun idan har ya kai yana jin tsoron cewar zai shiga cikin haramun to nan zai iya zamantawa ma wajibi a gare shi ya sake to gwargwadon bukatar tasa gwargwadon a halin da yake ciki wani lokaci zai iya zamantawa halal ne wani lokaci zai iya zamantawa mustahabbi wani lokaci zai iya zamantawa wajibi akwai lokacin da suke yake zamantawa mustahabbi saki yana zamantowa mustahabbi idan ya zamanto sakin shine ya fi rashin sa kamar alal misali mutum yana zaune tare da mace a tana da hali wanda take a mara kyau amma ba zai hana ba ya sanya ta shiga cikin haƙƙinka wajen aure duk da yake takan a wannan hali na ta mara kyau takan iya sanya takan iya wato hali ne wanda yake dai mutum ba zai ji daɗin zama da mace mai wannan hali ba kuma yana jin tsoron cewar wannan halin zai tasiri a kan 'ya'yansa za su ɗauki wannan ɗabi'a ba hali ne wanda yake na saɓan Allah wanda yake waje ba kada mutum ya zauna da mai wannan halin ba kamar a ce ba ta sallah in ba ta sallah wannan wajibi ne ya rabu da ita in ba za ta ya zama to yayi yayi ta daina ba ba za ta yi sallah ba wannan wajibi ne ya rabu da ita to anan wajen mustahabbi ne ya sake ta haka zalika mustahabbi ne ya sake ta kamar yadda malamai sukan kawo wata sura ta cewa yaushe sake na zama cewa mustahabbi idan mutum yana da mace shi girma ya zo mata ita kuma da sauran da sauran abin nan kuruciyarta tana da bukatar namiji shi ko ba zai iya biya mata bukata ba zai iya san wanda yana jin tsoron cewar anya ko wannan ba azabtar da ita yake ba anya ko wannan ba zai kai ya zaman to ya dauki alhakin ta shiga wata hanya ba to a cikin irin wannan mustahabi ne ya take ta to akwai lokacin da yake zaman towa wajibi kuma shine wanda akwai lokacin da kuma na wajibi ne faɗi sai kuma lokacin da yake zaman towa haramun kake yana zaman towa haramun idan a ya idan aka idan ya zamanto ba sakin da Allah ya ce a saki mata irin sakin ba shine in ya zamanto saki ne na bid'a shine wanda a malam ya faɗa anan wajen al-mahzo saki na bid'a to saki na bid'a nan malam ya mutunta shi yace wa huwa talaqu wa huwa talaqu thalathan fi kalimatin wahida shine mutum ya saki uku a kalma guda ɗaya wannan saki ne na bid'a mutum ya ce wa matarsa na sake ya ce wa matarsa na sake ki na sake ki na sake ki ko kuma na sake ki saki uku wannan saki ne na bid'a a wajen jumhurin malamai sabanin imamu shafi'i da yace ba saki ne na bid'a ba dalili da malamai suka ce saki ne na bid'a shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ya da a Abdullahi bin Umar ya saki matarsa yace ya dawo da ita yace ya saki sannan ya sake ta kafin ya sadu da ita ya sake ta a thumma yusallika a wata riwaya ta thumma yusallika ha taflika ya sake ta saki ta mafhumin sai nuna in yayi sama da saki daya bai yi saki na sunna ba bai yi saki irin wanda Allah ya ce a saki mata yayin a saki mata domin shi ba sannan abinda aka yi daga wajen sahabbai abdullahi bin mas'ud yake saki na sunna an yusallikaha wahidatan fi tuhrin lam yamat ya sake ta kashi daya a cikin sarki wanda yake bai sadu da ita ba kaje ki saki daya haka an rawaito irin wan irin wannan magana daga wadan daga wani sa daga cikin sahabbai ko ba a samu wanda ya saba musu ba su kuma su imamu shafi'i sun ce ai hadisin uwaymir al-ajlani wanda ake li'ani da shi yayin da matarsa aka zarge ta ya zargi matarsa da ya zargi matarsa da ɗan da da da cewa cikin ta ba nasa bane aka saukar da ayar li'ani da aka yi li'ani sai annabi sai ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan yace wallahi ya rasulullah haramtacciya ce a gare ni idan na ci gaba da zama da ita ta haramta a gare ni in ci gaba da zama da ita فطلقها ثلاثة تطليقات كيف كيف تكي to sai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai mata inkari ba to da ka nuna ba na ba na ba na bid'a bane to amma malamai sun ce abin da annabi sallallahu alaihi wasallam bai mata inkari ba ai tunda da ake da amin ta haramta a gare saboda ka sake bai samu mahalli ba dan haka san annabi sallallahu alaihi wasallam bai mata inkari ba ba hujja bane akan cewar yin saki uku za a karbe shi bayan ga shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana yadda ake saki ya ce ɗaya ne saboda haka saki uku a kalma ɗaya saki ne na bid'a amma kuma idan mutum yayi sakin ya afka idan mutum yayi saki uku da kalma ɗaya sakin ya afka saboda akwai hadisin rifa'a da ya saki matarsa saki uku kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zartar da wannan haka dalika hadisin Fatima bint Qais mijinta ya tura mata da saki uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya hukunci cewa ba ta da ciyarwa ba ta da zama a gidan mijinta domin sakinta in aka yi mata saki uku ai babu zancen kuma ake akwai daman ai komai to haka duk wannan saki uku ne aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hukunci da kan cewa saki uku ne kuma an ruwaito wannan shine matabar malamai ga baki daya na mazahibul arba'a din nan shine matabar Abu Hanifa da Shafi'i da Malik da Shafi'i da Ahmad Allah ya kansu baki daya cewa in mutum yayi saki saki uku da kalma ɗaya saki uku ne matar ta tasa ku saki uku amma abin da aka rubuta daga Abdullahi ibn Abbas cewa a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam saki uku saki ɗaya ne da zamanin Sayyidina Abubakar da kuma shekara biyu cikin khilafar sayyidina Umar wannan magana da Abdullahi ibn Abbas rawaito da ke hadisin yana cikin Muslim malamai sun malamai sun yi inkari da Ibn Abbas a kansa kan cewa ya hukunci da ilimin sa ne bayan riwaya ta tabbata da kan cewar an yi saki uku a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam saki uku ne suka kawo waɗannan hadisai daga ciki akwai hadisin Aisha na kisar rifa'a da hadisin fatima bin qais da kuma hadisin uwaymir al-ajlani domin uwaymir al-ajlani cewa ta haramta a gare ni sai sake ta saki uku wato sahabbai sun san cewa saki uku shine ke haramta waɗansu malamai kuma suka ce saki uku saki ɗaya ne kamar yadda yake fatuwar shine matabar shekul islam ibn taymiya kuma shine matabar zahiriya a shine ibn taymiya ya intisari da shi da ibn al-qayyim al-jawziya da waɗansu malamai suke wannan fatwa a kai saboda wannan hadisin da muka ambata na abdullahi ibn abbas wanda ɗaliban ilimi da suke so su samu tahririn wannan matsalar su je su samu juz'in farko na abwa'ul bayan wajen fassarar tafsirin kaulin Allah azza wa jalla as-salatu marratan take biyu ne Sheikh al-Amin ya kawo ruwayoyin hadisan ibn abbas da sauran hadisai da suka zo ya rajja hadda matabar jumhur akan matabar abdullahi ibn abbas da su shekh islam ibn taymiya to amma wannan malam da yake talakul bid'a shine take uku a kalma daya wannan a ta'arifi ne da misali abin da yake talakul bid'a shine take wanda yake ba na sunna ba sakin sunna shi ke bukatar a yi masa ta'arifi sakin sunna in kasar sakin sunna to wanda yake ba na sunna ba to shine na bid'a duk da yake wadansu malamai suna cewa akwai wanda yake tsakatsaki za mu bayanin sa wal salatu sunnati shuru sakin sunna yana da sharuddai waɗansu sun kira su arkan ba sharaɗai ba tunda su ne suka mayar da sakin ya zamanto sakin sunna yace an takuna al-mutallaqatu mimman tahiyat wanda za a sake ta ta zamanto mai haila ce wato wanda take ba mai haila ba ba a sifanta sakinta da cewa saki ne na sunna ko saki ne na bid'a wanda yake haka ne shine tsaka saki din akwai saki wanda yake ba na sunna ba ba na bid'a ba domin mutum da ba ta haila ko yaushe mutum zai iya sakinta ko yaushe mutum zai iya sakinta ko tana haila ko ba ta haila ko ya sadu da ita ko bai sadu da ita ba haka zalika idan tana da ciki zai iya sakinta a koyaushe domin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin ibnu umar ya ce falisalliqha tahiran aw hamila ya sake ta tana tana mace mai sarki ko kuma mai ciki in mace mai ciki ne ko yaushe mutum zai iya sakinta ba a sifanta sakinta da saki na sunna a koyaushe aka yi sakin sakin yayi saboda a haka dalika garin da dukuli biha macen da ba a tare da ita ba an daura aure ba a tare ba to za ka ce idan za ka sake ta sai a je a tambaye ta tana haila ko ba ta haila aslan ba ta aslan ma in ka sake ta ba za ta idda ba ba ya riga an tare ba ina ruwan ka tana haila ko ba ta haila to ita ma cikin ta ba a sifanta shi da cewa na sunna ko na bid'a wannan jinsin mata uku kenan da sakin su ba a sifanta su da cewa na sunna ne ko na bid'a wadda take ba ta haila wata irin mace ce ba ta haila ta karamar yarinya ko kuma babba الآيسة واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن يرتدن فإدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن domin sawa'un in ma ka sake su kuma yaya ne da wata ni za su wata uku za su tunda ba su taba haila wannan saboda babu haila saboda haka dole ta zama to min da watil aqra wanda take mai yin haila sharadi ne biyu Allah ta kula ha'idan wala nufasa kada ta zamanto mai haila a lokacin da za a sake ta wala mai jinin biki shine jinin bayan haihuwa kada ta zamanto mai haila wala wadda take jinin biki haila din nan haqiqatan aw hukman haqiqa ko kuma a cikin hukuncin mai haila a wajen malik zan yi bayanin haqiqatan shi take jinin yana jinin yana fita tana cikin kwanakin hailarta wannan bai halatta a sake ta ba dalili hadisin abdullahi bin umar ya saki matarsa tana cikin haila tumabur sunanta kenan tumabur ya sake ta tana cikin haila sai sai na umar ya je ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam dai shi kansa sai na umar ya yi mamakin wannan al'amari da ya gaya masa sai ya je ya gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce murhu ka umarce shi fal yuraji'ha ya mata raja'a ya dawo da ita ya mata komai thumma yumsikha sannan ya rike ta a cikin wato zaman aure hatta tathur har sai ta yi sarki daga wannan hailar da ya sake ta a ciki thumma tahid sannan ta sake wata hailar ثم تطهر sannan ta wani tsarkin bayan haila ta biyu ثم in sha'a amsak sannan in ya so ya rike wato ya rike ta wa in sha'a tallaq in kuma ya so ya sake ta min qabli an yamat tun kafin ya sadu da ita فتلك العدة التي أمر الله سبحانه أن تطلق لها النساء ولكي عدة الله يا أمرني أتكماتا دومن سفاريتا تكاجا ya ce masa ya dawo da ita wanda ya nuna kan cewar shi sakin da ya yi ba shi ne sakin da Allah yake ai sakin idda ba saki ne wanda yake ya saba ma Allah saboda haka saki a cikin idda saban Allah ne domin haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam bai masa ikrari bai bai tabbatar da shi akan sakin sa bai ce ya dawo da ita wannan idan ya zama to haila haqiqatan kenan jini yana zuba to annisa suna daukar hukuncin haila domin shi ma nau'i ne na nifas kamar yadda yake hana sallah kamar da jinin haila yake hana sallah jinin biki ma baya yana hana sallah yake hana yin azumi jinin biki ma yana hana yin azumi duk hukuncin su ɗaya to haka zalika wajen saki kamar yadda jinin haila yake hana saki haka jinin biki yake hana yin saki ko kuma shi hailar ko nifasin ya zama to hukman a hukunci yaya yake na hukunci shine mace ta gama haila amma ba ta tsarki ba ba ta wanka ba ba kuma ta yi taimama ba saboda ta ga ba za ta iya wanka ba ko mijinta yana sha'awar ta ce ce taimama tunda in kai wannan za a ba ta hukuncin sarki mijinta zai iya saduwa da ita sai ya sake ta a wannan lokacin kaga ta yi tsarki daga haila amma za a siffanta ta da cewa mai tsarki ce za a siffanta ta da cewa mai tsarki ce to wannan malamai sun yi sabani aljumhur sun tafi akan cewa mai tsarki saboda kamar yadda za ta yanzu wannan matar da suke cikin wannan halin za ta azumi ko ba za ta azumi ba eh za ta azumi ko ba ta tsarki ba za ta azumi saboda ka in ko za ta azumi za ta zama mai tsarki ba ta zama mai haila ba saboda ka tun da hailar ba ta hana tun da wannan rashin wankan bai hana ta yin azumi ba ba zai hana a tsarki ba to shi kuma imam malik ya ce a a tunda allah maɗaukakin sarki ya allaka a abin nan a yi ɓarin wata ayin mahid da kulhuwa a zan fa ta bilin nisa a fil mahid da wala ta karbo na hatta ya fahimna fa idan ta faharna kada ku kusance su har sai sun yi tsarki idan suka yi tsarki idan suka tsarkake kansu sai ce wannan ita ce gayar gayar da za ta halatta mata sallah ita ce gayar da za ta sa a yi mata saki saboda ka shi imam malik sai ya kamanta ta da sallah su kuma jumhur sun kamanta ta da hukuncin azumi amma shi kansa bai ba da hukuncin tsarki ɗari bisa ɗari ba kamar yadda bai ba ta kamar yadda bai ba ta hukuncin tsarki ba to bai ba ta hukuncin mai hala ɗari bisa ɗari ba ya ce dai haramun ne a sake ta a lokacin haske ta yi tsarki sarki ta yi wanka amma idan mutum ya sake ta a wannan lokacin to ba za a tilasta shi ya dawo da ita ba ba za a tilasta shi ya dawo da ita ba saboda ya dan akwai dan shaba wannan shi ne ake cewa ya su shaba a ciki to wannan matsala ce da riga kun fahimci wato wanda take cikin jinin babu tsakani tsakanin dukkan malamai rigimar a cikin wanda take jinin ta ya ɗauke amma ba ta wanka ba za a iya cikin ta a wannan lokacin in aka suke ta a wannan lokacin an suke ta saki na sunna ko kuwa saki na bid'a a ta jumhur suka ce in an sake ta a wannan lokacin saki na sunna ne dan ta zama to ne domin kamar yadda za ta iya azumi to za a iya sakin ta malik ce ba za a iya sakin ta ba sai ta yi wanka ko ta yi mai taimama da za ta halatta ta ga mijinta to ta in a wannan lokaci yana nufin ya sake ta a yake to aikin ayyau ne al'adar ta take karewa kuma na ga alamar kin ga karfi ta ai ba sai wanka ba to ki sai mama babu ana sanyi ba za ta iya wanka ba yake to ki sai mama domin ya sake ta bisa sunna to maliki sai sai kai sai mama sannan zai sake ta alaikum assalam نعم ايه امم ahsan wannan matsalar tana da muhimmanci shine wanda ya saki saki wanda yake na ba na sunna ba cikin bid'a ya saki cikin haila shin sakin ya abu ko bai abu ba wannan shine maganar jama'irin malamai يا جماهير المعلمين بل حتى ابن عبد البر يتي ولم يخالف في ذلك إلا أهل البدع ba waɗanda suka saba akan wannan sai yan bid'a a wajen yan shi'a bai hau bai afku ba to abun mamaki shine matabar ibn taymiya da ibn al-qayyim al-jawziya da shi har suka mutu suke fatawa da shi amma kusan kafatan malamai sun ke sakin ya afku kuma bari mu ji shi wanda abin ya afko a kansa abdullahi bin umar me yake sai aka tambaye shi hal husibat alayka tilka tatliqa an kidaya maka wannan sakin da kai yace fama yace yin shiru ara'aita in ajaza wa tahma in ka bani labari idan yau kayi ya zama wawa bai yi zurfin tunani ba wato waye zai ɗauki wannan laifin nasa a wata riwayar sai ce wa husibat alayya bi taflisa bukhari ya ambace aka kidaya min ita a cikin sakin da ne kuma an taba cewa ai raja idan ba ai saki ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai murhu kan yuraji'aha ka umarce shi ya mata raja ba a raja sai an yi saki kuma in aka ce in aka idan ash-shari'u annabi sallallahu alaihi wasallam ko aya ta alqur'ani take raja'a ba za a ɗauke ta a ma'anar luga ba za a ɗauke ta a ma'anar ta shari'a ne raja'a a shari'a shine a dawo da aure bayan an kwanci bayan an saki bayan an yi saki to wannan riwayar waɗanda suka ruwaito daga abdullahi bin umar suka ce an kidaya masa sakin nan kaga dai da wanda ya fi kowa saninsa yake ko ya fi kowa kusanta sa shine na fi umaulansa ya ruwaito shi ya ruwaito kuma an tambayi nafi'u aka ce shin nafi'u wannan sakin da abdullahi ibn umar yayi an kirga masa isa yace an kirga masa a cikin sakin da haka zalika sa'id ibn jubair muhammad ibn sirin anas ibn sirin manya manyan tabi'ai duk suka ruwaito to wanda suka ce sakin da yi ba fa dan ka san ba za ka ga a ce mutum kamar shekul islam ibn taymiya da ibn al-qayyim sun ce sun wato sun tafi akan magana ba tare da suna da hujjarsu ba ba zai yiwu ba su ma suna da hujjarsu dalilin su riwayar wannan hadisin da ta ibnu umar domin an rote ta fuskoki da dama wanda suna cikin sunanin nasa'i da abu dawo daga tafarkin muhammad ibn muslim ibn tadrusa abu zubair al-makki ɗaya daga cikin malaman hadisi na maka yake yana wajen wani mutum ya zo ya tambayi abdullahi bin umar yake ya saki matarsa tana haila sai abdullahi bin umar yake ka san abdullahi ibn umar yake to abdullahi ibn umar ya saki matarsa tana haila yake faraddaha alayya wa lam yaraha shay'a sai dawo da ita gare ni bai dauke ta a komai ba kun gane ma'anar wannan ya dawo da matar a gare ni bai ɗauki wannan sakin a komai ba walam yara ha sai a haka haka haka abu zubair ya ruwaito faraddaha alayya walam yara ha sai a to wannan shine umdar da malaman nan suka ce wannan hadisin ya nuna sarihi cewa Abdullahi ibn Umar an dawo masa da matarsa wannan sakin baki da ya sha komai ba walam yara ha shay'a bai dauki ta ako bai ganta bai dauki wato bai kidaya ta a komai ba to magana akan wannan domin mu raddi akan wannan riwaya shin wannan hujjar tana da karfi ko ba ta da karfi za a yi raddi akan ta ta fuskar biyu ta fuskar isnadi da ta fuskar matani ta fuskar isnadi shi shi kadai ne ya ruwaito wannan muhammad ibn muslim a can kuwa waɗanda suka ruwaito ga nafi'u ga sa'id ibn jubair ga anas ibn sirin ga muhammad ibn sirin ga yunus ibn jubair a cikin waɗanda yake na iya rikewa kenan shi kusan muhammad ibn muslim shi shi kaɗai ne kaga ta fuskar yawa in ma ibn in ma ibn abu zubair sarkin karfi ne da aka ce sarkin yawa to ballantana abu zubair din nan ba sarkin karfi bane an tambayi imam ahmad akan abu zubair yace abu zubair abu zubair da aka tambaye shi shu'ba fa yace wa shu'ba tu shu'ba amma abu zubair kada kana ne ya ta abu zubair abu zubair to ta za a hada shi da irin sunafi'u na so a intaccen bawan abdullahi bin abdullahi dan umar ne yana kirari gare shi an ce idan isnadi malik ya ruwaito daga nafi'u daga abdullahi bin umar a duk duniya babu isnadi da ya kai shi inganci yace domin kamar ka buɗe labule ne sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam kawai haka malaman hadisi suka ce saboda ingancin wannan ake ce mata silsilatul zahabiyya golden chain to kun ga wannan ta fuskar isnadi kenan to sannan ta fuskar matani faraddaha alayya wa lam yaraha shay'a imam shafi'i ya raddin wannan yace abinda mai riwayar abu zubair take nufi ay lam yaraha shay'an muwafiqan lis-sunnah bai dauki wannan sakin wani abu wanda ya dace da sunna ba ba wai bai dauke shi a saki ba bai dauke shi saki wanda ya dace da sunna ba shine tawilin da da Imam Shafi'i ya ma wannan riwaya idan ma muka karbe ta kenan to ballantana ma kuma wannan shi yana daga cikin misalin da malaman hadisi suke yi na al-hadithu shaz hadithu shaz shine ma rawahu thiqa mukhalifan liman huwa awsaqu minhu rawi wanda yake amintacce ya ruwaito riwaya da ta saba ma wanda suka fi shi aminci nan sun fi shi aminci a hadda kuma sun fi shi a yawa kuma ya ruwaito saba ya ruwaito sabanin wanda suka kawo shine shaz idan ma Abu Zubair thiqa ne ballantana Abu Zubair ga abin da aka ce a kansa saboda haka hujjar waɗanda suka ce sakin da aka a cikin haila bai yi ba hujja ce mai raunin gaske da bai halatta a yi fatawa da ita ba bai halatta a yi fatawa da ita ba duk wanda aka yi masa fatawa akan wannan kada ya tsawa akan wannan fatawar kuskure ne don ta ci karo da sarihin nas a cikin bukhari shi wanda abin ya faru a gare shi abdullahi ibn umar ya ce husibat alayya bi tafsir waɗansu za su yi ta ai wannan zaton ibn umar ne Allah ka ce zatansa shi da abin ya afku a kansa ka ce zatansa ai ba zai yi a ce zatansa ba abin da ya sani ne domin za a iya cewa ai ba ba annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya ce wannan sakin yayi ba shi ne ya zaci haka amma ba zai yi ya ce ya zaci haka ba bayan ya ce an kidaya min ita waye ne kidayarwa eh waye ne kidayarwa mai hukunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi aka yi masa hukuncin ya ɗauke ta ya kidaya masa ita a cikin sakin da take a a da yake a kai na'am shi ne ayyar wannan shine hujjar farko ai dalili ne kan cewa sakin yayi shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake fal yuraji'a ne mata raja'a na'am eh eh eh ya ka je ka saki biyu kenan domin ya yi raja'a ai sakin da ba na sunna ba shine ka saki mace ka gane a cikin tsarki sannan ta yi haila idan wani sarkin ya zo ka sake sakinta ba ke mata raja'a ba idan wani sarkin ya zo ka sake sakinta kaga ka yi mata saki uku kenan a wannan lokacin wanda hanafiya ta cikin shi ma sakin sunna ne jumhur suka kya akan su cewa wannan ba na sunna ba ne amma idan mutum ya saki mace inda ta bata kare da ta yi masa raja'a sannan ya sake sakinta sakin sunna ne haka Abdullahi bin Mas'ud ya ce idan dai inda ai an ce mata fali wace a ya masa raja'a sannan ya sake sakinta eh eh eh eh wannan ka'ida an yadda alal ra'su wal ayn to amma wannan yake ita yayi ita wannan yake yayi saboda haka ka'ida tana da istisna tana da mukhazzaz tana da taqsim an yi taqsim ta anan wajen man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad mardud ne mardud ne na cewa bai bi sunna ba amma kuma kan cewa ya la ya tarattab asaruhu alaihi wannan ba haka bane domin wannan ka'idar ana bin ta ne a wajen hukumar taklifi amma a wajen al-hukm al-wada'i abin da ake cewa al-hukmul wad'i shine akar din hukunci ya tabbata a kansa wannan kaida ba ta aiki yanzu alal misali idan mutum aka yi ciniki wanda yake a a idan aka yi ciniki wanda yake batacce bayan an yi wannan ciniki wanda yake batacce sai mutum ya je ya sayar da wannan aka je aka yi cinikin gida wanda yake akwai shi a a da aka wanda yake abin da aka amfani da shi an yi amfani da kuɗi waɗanda suke shari'a ba ta da shi ba sai bayan har an yi shi ya je ya sayar da gida sai aka zo aka sai suka zo suka gane shi nan ba daidai bane ka gani ai man amina amalan alaysa alayhi amra fa huwa radd ko to amma asar din da aka yi ba za a ce masa sai dai a ce masa ya dawo da kimar gida in yana so tun da ya riga ya sayar da shi ga wani tun da ya riga ya sayar da shi ga wani sai dai a dawo masa da kima gidan ba za a ce an watsa ciniki ba wannan kuɗin da ya cinye bai halarta a gare shi ba da sauransu wannan ba zai yiwu ba domin hukumar wada'i ne a nan wajen wajen al'akamul wada'iyya idan aka yi abu wanda yake ko da bai cika sharaɗi na shari'a ba to al'asa ta tarattab alai to haka dalika wannan sakin yake an yi saki wanda yake bai dace da shari'a ba to amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa asar sun sun tabbata ai riwaya ta tabbatar da wannan abu ne wanda yake na riwaya da riwaya ta zo ba ɗaya ba biyu ba haka Sheikh Al-Albani a cikin Irwaul Ghalil ya yi kyakkyawan bayani ta fuskar Isra'i da riwayoyi da ka tabbatar da kanta sakin nan an gida ya shi to gayar abin da zai shine kan cewa wannan ka'ida ai mata istisnai amma a riko wannan ka'idar har ta ci karo da nasi no ba zai yi ba na'am to wa an tafi ai sai mu ku yi hakuri mu karasa wa an takuna a lokaci yayi to to ai saboda masu masu dauka shikenan za mu tsaya a wannan sharafi din insha Allah a darasin ne za sai mu cika sauran sharafin sharafin sakin sunna mun dauki sharafi guda daya cewa ya zamanto macen ba ta cikin haila وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه tambaya ta farko mutum ne ya kaɗa wani amma ba musulmi ba ne ya mutu to za a yi za a za a yi azumi sittin ɗin ko kuma ba za a yi ba tunda ba musulmi ba ne amma kuma sun ce ya an yi musu akwatin tagawa da duk wani bidiyoyinsu kuma an yi musu komai wanda yake a musulmi ba idan aka kafin shi idan ya mutu bisa kuskure to yana da biya inda ya zamanto ana zaman amana da shi ya zama yana da biya to in ko yana da biya za a yi kafara a kai a wannan shine a a a mazhabar ba'ita na malamai domin ayar sotin nisa al-ikhlas ne Allah ta'ala cewa ya fa in kana min qaumin فإن كان من وإن كان من قوم فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينكم ميثاق فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله dan kaga nan ya ce wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaq idan yana da cikin mutane wanda yake akwai alƙawari tsakanin ku da su to za a ba da biya sannan kuma ta tahrir a a ta tahrir raqabatin mu'mina ya kuma yanta baiwa shi ne kafara kamar lamar ji ko siyamu shahare ne mutatabi'in saboda haka a zahiri zai yi wannan azumi na kafara sannan kuma wannan abubuwa da suka ce sulhu ne za a ɗauke shi babin sulhu a tun da ba su ce a biya biya ba sai suka ce a ɗauke yi ɗawainiyar yi masa akwati da za a sanya shi to don yi wannan akwatin babu laifi tunda ba abu ne na addinin su ba tuwa ka suke sanya ba abu ne wanda yake na shirka su ba ba su da alaka da shirka su abu ne na karin jiki na killace gawa don ka sanya shi a cikin akwati don yi mutu akwati za su ba shi babu komai a kan wannan to sai dai cikin sauran abubuwa na binne su na bidiyoyi da za su yi a kamar ah, abin da yake ya danganci abin da shari'a ba ta yarda da shi ba ba zai yi ba shi ne kamar ah, ah, abubuwa na ibada su da za su je a yi wannan ba zai yi ba ba zai kuma ba da kuɗi da za a yi wannan ba alkawari ne kuma alkawari ne ba zimmi da ba zimmai ba ba zimmiye ba ne tun da ba mu ce su da yaki ba sun zama to gargashin mu amma wani shine wanda ake ce ma al-musta'mal ko kuma ka wato kafiran amana zaman amana shine wanda ake alkawarin zama tare shine hukunci na'am a arabi ne biyatul jinni ala nisbi biyatul muslim biyar zimmi rabin biyar musulmi me za ka ajiye sarki ai rai ne wanda yake na Allah ya tsare ki tunda ran amana rai ne wanda Allah ya tsare wani yake da Allah ya shafa a kan safa yake shafa a kan safa a kamar da muke bayani lokacin da muke karatu suna a cikin ibiya suna ta tabbatar da shi kamar da ta tabbatar da shafa a kan kufi safa ita ce dukkan abin da aka yi daga auduga ko wata sifa ce ba fata ba in aka yi daga in aka yi safa ta fata ita ce hukki in aka yi ta sifa ita ce safa jawra ake ce masa da larabci to almasfu alal jawrabain ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar sahabbai masu dama sharadin shafa akan ka kamar sharadin shafa akan hukki ne sai mutum ya yi alwala cikakkiya ka gama wanke kafafunka gabaki daya sannan ka sanya safa to idan ka zo yi shafa sama kamar wanda ce kafa kawai haka za ka shafa sama shafa sama ake yi kawai ba a shafa sama eh ta gaba daga gaba zuwa baya eh in ka zo ta gaba alal misali za ka fito gida za ka fita kasuwa da safe sai kai alwala sallar farko da za ka yi sallah a zahar ce to in kai sal in kai alwalar sallah a zahar in ka zo maimakon ka cire kafar kawai sai ka shafa saman kuma za ka shafa kawai ba kasar saɓanin wanda suke cewa za ka sanya kamar wannan ce kafar waɗansu sai suke sai ka sanya har yadda ake kai ka hannu suke nuna wato haka za ka hannunka na dama a sama hannun hagu a sama sai ka tafi da shi zuwa har ƙarshe ka janyo shi har zuwa sama to a sahabbai sun ruwaito da abin da ya nuna ba a shafan ƙasa domin sai gina ali ya ce laukana dini bin ra'ayi da kana sanar sufi haula da sauri da addini na ra'ayi ne na tunani ne na hankali da sai ya zama to kasar kufi shi ya fi dacewa a shafa shi ba duka ba ya ce wa kadra aiki rasulallah sallallahu alaihi wa sallam yamsahu a'la kufi daga annabi sallallahu alaihi wa sallam yana shafa kaman kufinsa wanda inda saman kawai aka shafa shi shafa na sama da kasa kan amaito daga tabi'ai ibn shahabi zuhuri haka ne to yace sa haka shi ya sifan da yanda ake wannan shafar haka mai da imam malik ya mutu a cikin muzawwa to amma tun daga sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma zuhuri za a dauka wannan sunna ta cikin shi bane kuma iyakarta inda kana zaman gida ka kwana ka yi kamar alal misali ka sanya safa da asuba ai da safi da wal'a lokacin za ka fito kasuwa saboda haka za ka sallah a zahar ka yi la'asar za ka iya wata alwalar ka sallar la'asar za ka yi wata alwalar ka sallar magariba za ka iya wata alwalar ka sallar asuba a yi magar isha za ka iya wata alwalar ma ka sallar isha tana zafar tana tana kafa daidai idan idan da daddare ba ka tira safar ba amma kuma ka yi janna ba na wajen dole ka shi kamar yadda sayyidina abu ya ruwaito كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نسمع أن نمسح على خفائفنا ثلاثة أيام يوم يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر آه إلا من جنابة إذا لبسناه إذا لبسناه وهما خفيفتان إلا من جنابة ولكن من بول وطائف ونوم في دي إذا دق جنابة أما دق بول ko bayan gida ko bacci duk in safan mu tana jikin mu za mu ita shi kawai mu sha lokacin kawai da mutum dole sai ya ce ya yi tsahara kamila shi ne in zai yi wanka na jana to idan ya na sallah asuba wata walha ta kewayo ya ci kake ya samu yawmun wa laila sai ya cire ya sake wata alwala idan kuma yana tafiya zai iya yi har kwana uku da dare da dare amma yana zaune a gida kwana daya da wuri ɗaya wannan yake iyaye za su iya cikin matar ɗansu a iyaye ba za su iya cikin matar ɗansu ba amma za su iya umarnin ɗansu su kuma kamar yadda sai na umar ya yi kuma abdullahi ɗan zuma ya ce ya saki matarsa kuma yana kan ya je sai abdullahi ɗan umar ya ce mai manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa abu ya ce bi umarnin haka dalika annabi ibrahim shi ma ya ce ma annabi Ismail ya saki matarsa ko a jisar ta in ya zo ku ce ya canza dandamalin kofar in ga umarnin sa ya kan ya saki matarsa sau da ka iyaye za su iya amma an tambayi Imam Ahmad cewa idan mutum uban sa ya kaje umarce shi ya saki matarsa zai sake ta yace idan uban kamar sai dina umar ma'ana wanda ba zai haka wajen kan zuciya wanda ba zai haka wani ta san zuciya don wani uban zai iya yi ba wai don ya gano ma kan ita ba kawai saboda kawai ya nuna ita amma idan yana gano ma kan abin da shi bai gano ba ne to ya bidan haka dalika uwa ma za ta yi ce mata ya tafi uwa musamman idan ya suna ganin kan cewa matan nan za ta sanya shi a da cikin wani hali ya zama to ta sanya shi yana saba mushi ko ita kanta din ba ta kyauta ta mutu da haka kake ya fice ta ba cikin irin wannan sai ya yi wajibi ne da su saboda birrul walidaini wajibi ne shi kuma rashin shi kuma rike ta akwai maslaha amma maslahar ba ta kai maslahar birrul walidaini ba na'am ban ji ba da ya sa uba ya saki matarsa a aika ba shi da umarni a kan na? in shawara amma ba ba shi da aika ba shi da wurin umarni a kan kuma shi shawara sai dai ya gaya da mutum ta fito amma ya fi kanta alaikum salam Okay. Dangane da burki burki ne eh eh eh eh ya danganta abin da suka yi ittifaqin idan mutum yake ba zai ba zai ba zai karba ba ya bar ta kuɗi sai ta ba shi duk abin da ya da ba shi ɗan haka da shi ba kada shi ba kawai da wannan ya yi zance shi yawa cewa yi a annabi sallallahu alaihi wasallam an kawo masa a matar sabiki bin kai ta ji ta kawo tsara cewa ba ta kai da kashi wajen addini wala wajen hali kawai ba ta san kafirci ne bayan mutunci ba ta san sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace gonar yace lambunsa da ya baki za ki mayar masa yace za ka mayar masa annabi sallallahu alaihi wasallam yace karbi ka sake su saboda kai ka ita yake ta yanzu mu a nan wajen aka tashi aure ba ta sake so ake bayarwa akwai waɗansu akwai sauran kayayyaki da ake yi idan aka tashi yin kullum sadakin kawai za a karɓa ko za a cika kayi ai shi hulubi ne ba tare da yin sai sadaki kawai za a ba ba za a iya ba da sama da sadaki za a iya ba da kasa da shi za a iya ba da duk abu da mutum ta mallaka in ita ce ba ta so sakin hulubi ana yi da in mace ta ce ba ta so mijin ba shi da laifi ko kawai ta ce ba ta yi to idan aka yi wannan za ka iya cewa duk abin da ya kawo da sadaki da kayan lefe da kayan toshi da kayan nemi duk sai an mayar masa da ba duk yana da yana da exercise book yana rubuta yanzu ki ga abin da za a ba na magana Mm. Ah, ah, To, kun ci a kan, saboda haka kun yi abdullahi sai na usman yana cewa hatta kwankwadon yaki ya karfa ya kwashi ya karfi komai da komai hatta kwankwadon da suke sawa suke rike gashi ya karfi da abin da ta mallaka yawwa saboda suke haka kawai suke ba ta yi sai an sake ɗaura aure bai shi kudu talatin ne na haɗi babu komai amma za a iya sake ya dawowa idan aka sake sabon ɗaurin farko ya zama to ya je ya nema a kamar dai ɗaurin ɗaurin farko da اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم وفقنا في الدين وعلمنا التاويل اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين